الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjih ilm al-qira'at al-mutawatira wa shadda bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 97 mun kai karshen suratu al-mu'minun zamu shiga cikin suratu an-nur muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wataala ya samu kikkiawan karko muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'ala ta kasance makomin da mu da ku gaba daya kafin mu shiga cikin suratu an-nur mun yi mantuwa guda a cikin suratu al-mu'minun wajen aya ta 100 sha ɗaya wajen inni jazaituhum al-yawma bima sabaru inda Allah yake ma makafirai raddi cewa ya sa kan kama masu imani bima sabaru saboda hakurin da suka yi ko annahum humul faizuna imam hamza da kisa'i sun karanta innahum humul faizuna mun gane ko to idan an ka karanta innahum humul faizuna sun ka ce to kinan kamar yadda hamza da kisa'i sun ka karanta sai da manto isti'nafi ne an gane ko kenan innahum humul faizuna isti'nafi ne wace wata magana ta an ka kawo sai da manto bai da ta'alluqi ta fuskar i'rabi da wancan sai da manto kenan maf'ul na jaza an shafe shi asali maf'ul sani asalin magana ta inni jazaituhumul yawma an-na'ima fil jannati an gane ko yawwa sai da munto innahum humul faizuna mun gane ko asalin magana an-na'ima fil janna shine maf'ulun bihi as-sani na sakan ka musu da ni'ima aljanna ko da aljanna ita ko qira'ata annahum humul faizuna ta jamhur shine shi annahum humul faizuna shi maf'ulun as-sani an gane ko na jazaituhum ay jazaituhum al-yawma bima sabaru fawzahum al-kamil bin na'im na sakan ka musu da rabauta kenan fauzahum kina annahum alfaizuna tunda an yi fatha ya zamanto alfauz ake nufi haka za a irabi shi koko ya zamanto in an ce annahum alfaizuna sai a dauke shi majrurun bi harfin jarri an gane ko kenan inni jazaituhum al-yawma bima sabaru li annahum humul faizuna sai zamanto maf'ul jazaituhum as-sani mahdhufun kenan inni jazaituhumul yawma na'imal janna li'annahum humul faizuna sai ta kuma jumla ta'liliya kenan la mahalla laha min al-i'rab kamar da malamai suke bayani to wannan shine mun kamanta wallahu ta'ala a'lam surar da zamu shiga ta gaba ita ce wato sura ta suratul nur Allah subhanahu wa ta'ala ce suratul sura ce anzalnaha muka saukar da ita gashi sura na kira ce ta fara da da kuma ta zama to mubtada to sai ka karanta sharhin alfiya zaka ga musawwiqatu libtida bin nakira ibn malik ya kawo kadan mai sharha ya kawo kusan sun kai guda 20 ko da shida ne in ban manta ba gakka ce to ba a ce as-suratu ba kuma an fara magana da ita suratun sura ce anzalnaha wadda muka saukar da ita wa faradnaha muka farlanta ta ma'ana hukunce hukuncin da ke cikin ta muka farlanta su imamu ibnu kasir al-makki da abu amur ibn al'ala albasri sun karanta farradnaha yana nuke nan taksir an yawaita farlanta abubuwa cikinta ko kuma faradnaha hukumce-hukumcen farko suna kaɗan daga baya suna ƙaruwa suna ƙarar har sun kai yawa farradnaha to sai Allah ce wa anzalna fiha ayatin bayyinatin musaukar da ayoyi bayyanannu da allakum tazakkarun dan saboda kowa astu idan muka duba hafs da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta la'allakum tadhakkaruna asalin shi ta tadhakkarun aka shafe ta'un daya sauran kuma sun karanta la'allakum tadhakkaruna sai zaman to ta tadhakkaruna na ta'un guda aka maida ta zalun sannan aka shigar da ita cikin zalun sai zan la'allakum tadhakkaruna muna gane ko yawa idan muka duba cikin littafin tawjuhul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo wajen wannan sai suka ce qira'a ta ibn kathir al-makki da ibn amir ad-dimashqi da abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta farradnaha sun kace to sauran sun karanta faradnaha to ita qira'a ta faradna sun kace za a yi mata taujihi ne da abin da ya zo tamkatta kenan wanda ya zo mukhaffaf a cikin alkur'ani min alfard kada alimna kada alimna ma faradna alaihim fi azwajihim ko innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad kenan sai zamanto an samu wannan kalma ne ita ko faradna ha bus kawo taujihin ta ba amma idan muka dibi irin yawan hukumce hukumcen da sun ka zo a cikin suratul nur sai a ce faradna ha ban sani ko mun fahimta ba yawwa an gane ko كثرة الأحكام الواردة في السورة يدل على التكثير كو أقدر أقدر كاسامو شما كاسامو كاسامو مهيتا والله تعالى أعلم تو سي الله سبحانه وتعالى يتشي الزانية والزاني مزناتي الزانية مزناتي يا متشي والزاني ده مزناتي نمجي فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة كوري أي مسبولا لا نريجي nan in ba su zamanto sun taɓa yi ba sun taɓa aure ba in sun yi aure an gane ku kuma auren sun taɓa saduwa da iyalinsu don inda aure ne wanda mutum bai sadu da iyalin shi ba a jefe shi akwai shurutul ihsan an gane ku sannan kuma banda bawa ya ce kulla wahidin minhuma banda bayi don ya ce fa idza ahsanna ko uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma alal muhsanati min al'adab kidan shi bawa bai shiga ciki da baiwa da idan yayi zina kuma bai taba iyan aure ba kuma ko yayi aure ya zama to ya shiga da iyalin shi in bai shiga da iyalin shi ba akwai saura sai Allah ce wala ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillah kada ta'khudhukum ya kama ku fihi ma a cikin su ra'afatun tausayi imam abin nan wala ta akhudkum bihima ra'afatun imamu ibn kafir ya karanta ra'afatun ra'afatun yayi ma ra'un bi fatha yayi ma alhamza fatha yayi ma ra'un fatha yayi ma alhamza fatha su ko sauran sun karanta ra'afatun sun yi mutami sukuni kada tausayi ya kama ku duk dai tausayi ake nufi malam misbahu babu wani sabani fi dinillahi a cikin addinin Allah an gane ko in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar karshe ma'ana ba a jin tausayin mutum in yayi sabon Allah saboda ana son a tsarkake al'umma na ayi musu hukunci don saboda wasu su bari kamar yadda Bahaushe cikin karin magana ce a tamla tsakuwa don aya ta ji tsoro in amma in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar karshe ran ana nufin kausasawa ne bai da mafulu ba ana nufin in ka ji tausayin su ba ka da imani ba kai imani da Allah ba a'a ma'ana in kana da cikakken imani ba za ka ji tausayin su ba an gane ko Allah ce to wal yashhad ababahuma qa'ifatun min almu'minina waɗanda za su halarci azabar su jama'a ce ta mu'minai saboda a ga yadda ake yi gobe kaga wani ba zai aikata ba ko labari an ka kai ma wani shi kenan magana ta kare mun gane ko to Allah ce azzani mazinaci namiji la yankihu nan akwai matsala sai ka dauki abin nan in ka ce la yankihu baya aure kalma ta annikahu wani lokacin tana nufin aure wani lokacin tana nufin takin mace an gane ko to in ka dauki la yankihu baya aure illa zaniyatan sai mazinaciya au mushrikatan ko ko mushrika wa zaniyatu mace mazinaciya la yankihuha ba mai aurenta illa zanin sai mazinaci au mushrik ko mushriki ka dauki aure ake nufi to ai za a samu wani lokaci wani mutum mazinaci na kuma ya arewace da ba mazinaci ba kuma ba mushrika ba hakan ga zaka samu mace wadda mazinaci ta mazinaci ce amma ta aure mutumin da ba mazinaci ba to yanzu za a yi da wannan ana ramma sai sun ka ce nan abinda ake nufi al'aghlabiya galibi mazinaci baya auren mace sai mazinaciya ko mushrika galibi mazinaciya ba ta aure sai mazinaci ko mushriki wasu malamai suka ce a'a azzani mazinaci la yankihu alwatu ake nufi ba annikahu ba ba ba azwaji ba la yankihu baya taken mace illa zanata sai mazinaciya ai da ya take ta zan mazinaciya da mazinaci wazaniyatu ita ko mazinaciya la yankihu ba mai taken ta illa zani sai mazinaci au mushrik hukumi ko ko mushriki an gane ko to nan sai wadansu malamai suka ce abin da ya kamata kawai tun da lafazin yana ɗaukan ma'ana biyu hamlul al-mushtarak ko al-mutawati ala ma'anayihi in mun ce mushtarak ne annika ko mun ce mutawati ne duk dai a ɗauke shi ma'anoni shi guda biyu sun tabbata azzani mazinaci la yankihu baya aure baya taki illa zaniyatun sai mazinaciya aw mushrika ko mushrika wa zaniyatu mazinaciya la yankihu ba mai takin ta ko ya aure ta illa zanin sai mazinaci aw mushrika ko mai shirka wa hurrima zalika ala al-mu'minin an haramta ma muminai wancan to in mun ce aure ake nufi kina an haramta auren mazinaciya in mun ce taki ne dama ita da ai Allah ya haramta ta kina an hana auren mazinaciya an haram takin mazinaciya an hana yin zina mun gane ko to wannan idan muka dauke shi mazinaciya idan ta tuba to ana aurenta don nan mazinaciya an kaci mun gane ko to kafin mu je aya ta gaba waɗannan ayoyi akwai sarƙaƙiya gare su ƙwarai da gaske muna gane ko yawwa idan muka duba a nan bari mu ɗan taɓo sarƙaƙen nan don saboda sha'anin abin yana da wahala malamai suke cewa asalin suna in an ka kawo shi ya dullu alami alasubut tabbata ko asalin fili an ka kawo shi ya dullu alal hadas abu ya abu muna ganewa to wannan ma'ana ta lugar ta balaga ana hankalta mata ne in ba ta saba ma wani nasti ba idan zasti ya zo da sabanin abin da ta tayi akan shi to ba a tayi akan shi da yace wasariqu wasariqatu sitmi faqta'u aydiyahuma da barawo namiji da barawo ne annabi rauniya mace a yanke musu hannu duk da ke akwai sharuɗa ai sai abin ya kai rubu dinari sai in dukiyar ba ajiya ce sun ka baka ba sun ka ɗauki abin su akwai shubha sai in ba ɗa bane ya ɗauki dukiyar uba ko uba ya ɗauki dukiyar ɗa malam zuwa akwai sharuɗa da suna nan shurutu na kafa anan in an ce astariku sai mutumin da ya zamanto ya saba yin sata ku wasu sai sun ka ce to kenan a lugha wanda ya sata su ɗaya ba a yanke hannun shi wanda ya zina sau ɗaya ba a yi mishi haddi sun ka ce azzani an ka ce ba ba a ce allazi zana ba inda an ce wanda ya yi zina to kiran ko su guda da za a mishi amma azzani wanda ya yi ya yi yau gobe ya yi jibi har ya zan zani shi ma azzariku wanda ya yi yau ya yi gobe ya yi jibi ya yi gata to wannan hayaniya ce an gane ko durar da an ka kama mutum sharuɗan shi sun cika ko su guda ne ko zina shi ta ta farko ko sa ta ta farko yankewa za a yi nan ba za a yi amfani da lokacin don a yi ta'atil hududush shari'a mun gano wannan ko tun da wagga ana son na karshe dai a cikin nan wato ba a son a ce ba a yin haddi na amma kaga an bi wata hanya tun da an ce an kama kaso dai a sake ka na biyu a sake ka yau kai a kama kaso ashi sai kai so uku ko so hudu sannan ka zama to zani ko sariq kaga wannan babu shi mun gano wannan da kyau abu na biyu malamin su babu shi ne cewa balaga ta qur'ani balaga ce cikin suratul ma'ida wajen ɓarawo ta ce mi wasariku wasariƙatu da ɓarawo namiji da ɓarawo ne a mace sai ya kwara da mi da namiji ya kwara ko nan kuma cikin suratul abin nan suratul nur sai ce azzaniyatu ta ce mi wazzani da mazinaciya mace da mazinaci namiji to me hikimar arama ita almuhimmu mace ita ke bude kofar zina da ta ga irin nasu ta sani sai ta kira shi kuma ka namuni a yadda za a yi shi ko wajen sata na bijahimi ya fi karfin ya fi karfin rai shi sosai an kace a tsari ko tsari katu muna ganewa kidan ko ne an fara da inda ya fi karfi an fara da shi inda ya fi karfi wannan na farko kenan to to nan kuma da yazo azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan to ainin bai fara da mazinaciya ba saboda ana zancen aure ne wa yake fara neman aure namiji to sai an ka fara da shi ka ce an saba wa balaga to yanzu sai Allah ya ce to walladina yarmuna almuhsanat idan muka duba imamul kisai ya karanta almuhsinat da ismul fa'il wasu malamai suka ce duk ma'anarsu daya waɗanda suke jifar mata almuhsanat wanda suke kamammu ba sa zina an gane ko almuhsinat su sun ka kame kawunan su almuhsanat waɗanda an ka kamar da su ma'ana iyayen su musu tarbiyya an gane ko koko mazajen su sun kare su sun abin da nasu kamammun mata nan ana nufin ahsanna anfusahunna kina sun zama muhsinat an gane ko kina sai zamanto duka ma'anar shi guda ce kamammu ake nufi to yarmu na fi'ili mudari ne fi da tajaddu wa takrar duk lokacin da an ka samu wannan abin ya afku thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan su zo da shaidu guda hudu ba arba'ati shuhada bai ce saboda shuhada'u daga uku zuwa goma in larabci na in ka ji ta'un ta zo to na maza na tare cewa ta'un asalin ta ta mice ta mata ce in kuma kaga babu ta'un ya zama ya zanna maza to tunda yace sun malam ya atu bi arba'ati ya kawo ta'un kenan yana nushi don su zamanto su zamanto maza tunda daga uku zuwa goma in an kawo ta'un yana nuna maza na daga uku zuwa goma in an cire ta'un ya koma mata sakharaha alaihim sab'a layalin sati wa samaniyata ayyamin kaga sab'a layalin allailatu sai ce saba'a layalin wa samaniyata ayyamin yawmun ne sai ce samaniyata ayyamin to shi malamai suka ce shedun zina sai sai maza guda hudu sun yi amfani da kuma wannan ka'ida ta lugha tare da kuma wadansu na sushi an gane ko malamai suka ce shedun zina ba a karba sai maza abinda jamhuri sun ka tai wasu kuma suka ce a an ka samu namiji uku da mace biyu suna yi kamar wancan shaidu da an kawo cikin suratul bakara na bashi mace bi suna yi suka ce nan ma ana iya karawa amma dai jamhur musu akan wannan ba fajriduhum samani da jaldatan kuy musu bulala 80 Allah ce to wala taqbalu lahum shahadatan abada kakku karban musu shaida har abada wa ulaika humul fasiqun wadannan su ne fasikai fasikai sai Allah ce to mi illal ladina tabu min ba'di zalika sai wadanda sun ka tuba bayan haka wa aslahu suka inganta kiran wa aslahu amalahu fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai mai jin kai na an yi magana wato hukuncin kafafi ne a cikin shari'ar musulunci anan malam misbahu akwai sabanin malamai da an ka ce illal ladina tabu min ba'di zalika sai wanda sun ka tuba shin shi illal ladina tabu yana komawa ne zuwa ga wa ulaika humul fasiqun shi kadai sai ya zama to idan mutum ya taɓa yin ƙazafi an kai mishi haddi ya tabbata a matsayin fasiki kuma ba a sake karɓashe da shi har abada illal ladina tabuto in ya tuba sai ya hita zama fasiki amma wala taqbalu lahum shahadatan abadan har abada ba a karɓashe da shi kinan kawai zai hita zama fasiki wasu malamai sun ce a'a wala taqbalu lahum shahadatan abadan duk ku karbi shaidar su har abada wa ulaika humul fasiquna waɗannan sune fasikai to illal ladina tabu sai in sun tuba in sun tuba ana karba shaidar su kuma sun ta zama fasikai akwai sabani na malamai wannan yana koma ne zuwa ga wata ka'ida ta shari'a shin istithna'i malamin suwahu yana koma ne zuwa ga jumla guda ta ƙarshe ko yana koma zuwa ga jumloli in kan diba cikin dafu ihamil tirab an ayatul kitab shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimi yace ba a hankalta mai istisna'i yana koma jumla ta guda ta ƙarshe ko biyu ko uku yace kawai siyaki na ma'ana za a hankalta yace cikin qur'ani akwai inda istisna'i yazo kuma bai koma zuwa ga jumla ta ƙarshe ba misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa- wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira sace illa alladhina yasluna ila qaumin bainakum bainahum mithaq da Allah ce wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira kakkuriki majibincin lamari cikin su ko mai taimako sai ya ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum nisa sai waɗanda suka isa zuwa ga mutanen da tsakaninku da su akwai alƙawari to shi in kafiri ya gudu wanda babu amana tsakaninku ya kai zuwa ga mutanen da akwai alƙawari tsakaninku da su na zaman lahiya sai ku rike shi waliyan ko nasira za ku rike shi majibincin lamari alhali shi na matsayin kafiri ai ba za a ɗauka shi ma majibincin lamari ba kenan nan istithna'i a takaicin takaita malamin musawa bai kowa zuwa ga jumla ta kashi kenan nan fa khuduhum waqtuluhum bi illa alladhina yasuna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq bai kuma zuwa ga wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira kenan nan kisa an kai sabani to kadiba cikin wani littafi al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na a safha ta 54 da al-waqf wal ibtida في القرآن وأثره في تقرير مسائل العقيدة الصفحة 55 kaga ƙarin bayanai kuma kadiba cikin littafai na tafasir na ayatul ahkam daban-daban zaka ga maganar malamai a ƙarƙashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam sai Allah subhanahu ta'ala ce wallazina yarmuna azwajahum waɗanda suke jifan matansu da zina nan istithna'i ne amma ghairu musarrahin bihi al-ramba akwai lokacin da aka istithna'i amma ba faɗe shi ba domin an ce wallazi na yarmuna al-muhsanati duk wanda ya jefi mace kaman ba da zina in bai zo da shedu ba za a mai bulala nawa 80 to sai aka ce wallazi na yarmuna azwajahu wanda suke jefan matan su da zina walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum su ko ba su da shaida sai kawunan su to su ba bulala 80 za a yi musu ba kaga ya je mata shi da zina kuma bai da shaidu sai shi to mamakon a ce a bula nawa za a yi mai tamanin tun da shi shi kadai na ko uku an ka samu sai a bula da tamanin balantana balantana mutum guda to amma tun da matar ta sai an kai istitna in shi daga hukuncin wancan mamakon a ce illal ladina yarmuna azwajahum amma sai ba kawo illa ba amma in ka to kai kana gane ba tun da hukuncin ya bambanta tun da kai ba sakayanka mota na ba an gane ko to walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum basu da shaidu sai kawunan su sai Allah ce mi fa shahadatu ahadihim dayan su zai yi shaida in mutum ya tuhumci matar shi da zina an gane ko yawwa kuma zai tabbata ne mutum ya jefi matar shi da zina malam malam bisbahu ko dai ya ce ta yi zina ko kuma ya ce ɗan da ta aiwa ba na shi na ba ko ba shi shirin ba kidan in yace dan da ta ba ra shi na ya nuna ni ko bai ce ta yi zina wuce dan ta yi zina ba sai kun fahimta ba to fa shahadatu ahadihim shaidar ɗaya daga cikin su arba'u shahadatin billahi idan muka duba imam hafs rawi na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyu ne su ma sai dai su ƙurra ne sun karanta arba'u shahadatin billahi kinan ɗayan su zai yi shaida guda hudu wala misal ba sani ko mun fahimta ba fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi arba'u sun yi sun yi damba kinan sai zaman tomi suna nan matsayin khabar na shahada shahadatu ahadihim ɗayan su zai yi shaida an gane ko al-mu'tabaratu wadda an hankalta mata an yadda da ita a shari'a lidar ilhaddi don ta tunkuɗe mishi haddi an gare shi arba'u shahadatin billahi sai shi shaida hudu kenan shahadatu arba'u shahadatun arba'u shaida hudu mubtada da khabar kenan sauran qurra waɗanda ba mu kawo sun karanta bin nasbi an gane ko sun karanta fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin billahi malam misbahu sun yi ma'ainun fatha sai an ka ce maf'ulun mutlaq kira za a irabe shi a matsayin maf'ulun mutlaq wa nasibuhu qawluhu fa shahadatu ahadihim kenan fa shahadatu ahadihim mubtada ne ala hadhihi alqira'a wa khabaruhu mahdhufun khabar mahdhufun an gane ko ko ka ɗauke shi a'a shahadatu ahadihim khabarun li mubtada'in mahdhufun in ka ce mubtada ne fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin sai kai fatha arba'a shahadatin billahi wajibatun yana sai zaman to shahada shine mubtada wajibatun shine mi shine khabar in mun dauki kuma a'a shi shahada khabar ne kenan sai ka ce fal wajibu an gane ko shi wajib shine mubtada shahadatu ahadihim sai zaman to mi aha fa shahadatu ahadihim sai ya zaman to mi yana matsayin khabar mubtada kenan fal wajibu shahadatu ahadihim arba'a shahadatin fal wajibu shine mubtada shahadatu shine khabar an gane ko yawwa ina fata an fahimta to kaji da za a yi rabin fa shahadatu ahadihim ɗayan su zan shaida arba'u shahadatin billahi shaida hudu da Allah innahu lamina sadiqina yace tabbaci yana daga cikin masu gaskiya kaga ga inna ta akidi na la ita ma ta akidi na as-sadiqi da an kawo suna dan a nuna maka sabitun fi sidqi sai ce wal khamisatu anna la'nata Allah alaihi in kana min al-kadibin muna ji ko an gane ko yawwa wal khamisatu tabiyar kenan shaida tabiyar rantsuwar da zai yi anna la'nata Allah alaihi zai ce la'ana Allah ta tabbata a kan shi in kana min alkadibina in ya kasance daga cikin wato makaryata na fata an fahimta yawwa to idan muka duba abin nan imamu nafi' al-madani da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta Allah'anatullahi alaihi wadancan anna la'anatullahi alaihi su ko daga sun karanta Allah'anatullahi an ba ta da shadda an yi mata sukuni la'anatu kuma an yi mishi damma ba sani ko mun fahimta ba to to idan muka duba yadda za a taujihin waɗannan kira'o'in sai wato kira'a da ta karanta anna la'anatullahi alaihi kidan sai zamanto anna waggaci ita ce wadda take tarfa'ul tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar kenan la'natullahi alaihi shi na matsayin shine suna na ana anna kenan la'ana Allah ta tabbata a gare shi an gane ko yawwa kenan anna la'natullahi shi alaihi shine wato matsayin khabar kenan mustaqirratun alaihi ko ka'inatun alaihi akan sabanin abinda za a kaddara wajen malaman da hau to ita ko kira'a da an kace Allah'anatullahi alaihi an gane ko sai zaman to mukhaffafa ce min thaqila asalin shi annahu yadda sha'ani yake akwai zamiru sha'ani cikin ta la'anatu sai zaman to marfu'un ne bil ibtida'i wal jaru wal majrur ba'dahu khabar wal jumlatu khabaru an kinan wal khamisatu allanatullahi annahu la'natullahi alayhi kinan zai zama to annahu hu din nan shine asalin shi suna na inna la'natullahi alayhi shi la ana mubtada ne alayhi matsayin khabar to jumlar gaba ɗaya tana matsayin khabar na na anna al mukhaffafa min as-saqila al muhimmu dai la'ana Allah ta tabbata a gare shi in kana min al kadibina in ya kasance daga cikin makaryata to wa yadra'u anha al azaba abinda zai tunkuɗe mata azaba ita matar aure wadda mijinta ce ta yi zina uku ce ɗa ba nashi bane an ta shahada za ta yi shaida arba'a shahadatin billahi nan babu sabanin qira'at arba'a shahadatin billahi shaida hudu kenan ta yi rantsuwa hudu inda hu laminal kadibina cewa shi makaryaci ne tunda waɗannan rantsuwar tare da shaida ta soki shi yasa an ka kira su shaida laminal kadibina mijinta yana daga cikin makaryata kenan karyata ya tabka ita suka ce ma zuke ta malli wal khamisa ta ko wal khamisatu malam misbahu imam hafs wanda rawi ne na asim ya karanta wal khamisata wanda khamisa ta karshe ita ce an ka samu sabani banda waccan ta farko ita farko babu sabani wal khamisata sauran ƙura kuma sun karanta wal khamisatu an gane ko to in mun ka duba waɗanda sun ka karanta wal khamisata sai da manto maf'ulun mutlaq li fi'lin mahzuf an gane ko kenan wa tashhadu al khamisata ko kuka ce a'a an yi adafin shi akan arba'a shahadatin waɗancan na farko kina arba'a shahadatin wa tashhadu al-khamisata an gani ko yawwa to ita ko qira'a wal wal khamisatu sai da manto khamisatu mubtada ne an gani ko anna ghadaballahi alaiha sai da manto kenan shine matsayin matsayin wato khabar nata in kana min as-sadiqina iya kasance daga cikin masu gaskiya to kaji yadda ake rabin wal khamisatu ko ya zamanto mutada ko wal khamisata ya zamanto maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf tashhadu shahadatin ash-shahadat al-khamisa ko kuma yana mai daukan maf'ulun bihi ko kuma ya zamanto tunda an ce arba'a shahadatin sai an kai abukin ta wal khamisata wal shahadat al-khamisata kenan wa tashhadu shahadat al-khamisata malami su babu to anna ghadaballahi alaiha cewa hushin Allah ya tabbata a kanta an gane ko yawwa in kana min as-sadiqin in ya kasance daga cikin masu gaskiya to idan muka duba imamu nafi' al-madani ya karanta an ghadiba wato abin nan an ghadiba Allahu alaiha kaga an mukhaffafa ce ba ta da shadda kuma ghadiba Allahu alaiha fi'ili ne maudi kenan an ghadiba Allah alaiha Allah yayi hushi da ita ma'ana Allah ya hushi da ita idan muka duba Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri ya karanta an yayi sukuni ma'ana bai yi shadda ba amma ghadabullahi alaiha sai ya karanta ghadabullahi ghadabullahi ghadab shi kuma tsayin suna shiki sai zama to ghadabullahi mudafun ne da mudafun ilayhi shi ko ghadiballahu a qira'a ta nafi'a fi'lun ne da fa'ili shi yasa Allah ya dauki raf'a ghadiballahu Allah shi ne fa'il ismul jalala can ko qira'a ta yaqub wato an ghadabullahi shi ghadab shi na matsayin suna ne to madalla sauran kuma sun karanta anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin ko ba karan bane to madalla to anan idan muka dauka waɗanda sun ka karanta anna ghadaballahi alaiha an gane ko kina anna ta ta'kidi ta ghadaballahi anna ghadaballahi sai da manto ghadaba ismu ne na anna ghadaballahi alaiha kina hushin Allah ya tabbata akanta ba sani ba ko mun fahimta ba sai zaman to anna shine ismul wato ghadab Allah shine ismu anna alaiha shine matsayin khabar to in mun ka dauki qira'a an an gane ko amma sai mun ka ce an ghadab Allah alaiha sai zaman to an mukhaffafa ce min istaqila asalin magana annahu shi hudin nan damiru sha'ani ne malamai suke fassara su ce yadda sha'ani yake kenan an sai ya zama tomi ghadaballahi alaiha yana matsayin mubtada ba ismu inna batun da nan ba ta aiki sai ya zama to mubtada an gane ko shina matsayin masdar wanda an kai idafa zuwa ga fa'ilihi kenan lafzul jalala ina fata an fahimce ni kenan sai ya zama to an annahu ghadab ghadabullahi alaiha ghadabullahi shine mubtada alaiha shine khabar jumlar gaba ɗaya tana matsayin mi tana matsayin khabar na anna tunda anna tahtaju ila al-khabar to in mun ka dauki qira'a kuma wannan qira'a ce ta yaqub an ghadaba Allah alaiha qira'a tana fi an ghadiba Allah alaiha an sai ta zamanto mukaffafa ce min as-saqila damiruha damiru sha'an kina aslin shi annahu ghadiba Allah sai zamanto ghadiba fi'li madi ne Allah kuma shine wato lafzul jalala shine fa'ili an gane ko yawwa sai zaman to kenan aljumlar fi'iliya ghadiba Allahu alaiha an gane ko shine matsayin khabar na anna kina annahu yadda sha'anin shi ke ghadiballahu alaiha Allah ya wushi da ita in kana minal sadiqina in ya kasance daga cikin wato masu gaskiya Allah ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu in ba dan da falala Allah ba da rahama shi akan ku wa anna Allah tawwabur rahim kuma Allah tawwabun mai yawan karbar tuba ne mubalaga ce hakimin kuma Allah subhanahu wataala gwani ne babu abin da Allah yake yi akan kuskure an gane ko idan muka duba cikin majallatu tadabbur majallatu tadabbur a adadinta na tara a shafi na arba'in da shidda zuwa shafi na arba'in da bakwai muna ganewa ko? to sai suke cewa idan aka duba al'asulu fil murakkab kina asalin a cikin jumla shine murakkab khuluhu min al-mu'akkidat ya zama to bai da abinda zai masa takiji asalin jumla ba a bukata sai an kawo takidi in nace muhammadun jalisun ba na ba da labari fala yu'ta biha kenan ba a zuwa da ita su al-mu'akkidat illa idza iqtada al-maqam sai in ana da bukatu haka an gane ko to misali inda Allah ce wal khamisata an ghadiba Allah alaiha ko ba karan bane ghadiba Allah alaiha a qira'atu nafi ko an ghadabu Allah alaiha a qira'atu yaqub sauran ƙura anna ghadaballahi alaiha to ƙira da ta karanta anna ghadaballahi alaiha ta jamhur wadda ba ta nafi ba ba ta yaquba bi tasqilun nun tawkidiyya kina asalin labarin ba sai an kawo tawkidi ba tunda Allah ne ya bada labari amma tana yiwa akwai wanda yake shakka sai an kace anna sai an ƙara da anna tunda wani yana karbatun magana farko wani kuma sai an maimaita bai kuma karban wani jaki da ko bai ji sai an buge shi da sanda ba sai ko mun fahimta ba kenan kaga nan ta'kidin da anka kawo saboda an hankalta ma ko dai labarin can farko an faɗi hudu yana bukata a ƙara da na biyar shi yasa anka kawo anna ko kuwa a su masu sauraren wani in ya jiya tun farko yana karɓa wani kuma sai an danna mishi mun ji wannan da kyau malami sabawu kaji alaka wagga qira'a da ilmul wato ilmul qira'ata alaka shi da balaga ta qur'ani abu na karshe wanda za mu kawo wannan shine wato akwai matsaloli da kamata a ƙara a ƙarƙashin wannan wanda abin nan shi ne cewa li'ani kaga ɗan li'ani shi ne an ka ce an kai li'ani ɗan an ka raba tsakanin mace da miji babu aure tsakanin su har abada saboda malamai sun ce tun da an riga babu yadda tsakankanin su har an yi li'ani shi ke da magana ta ƙari sannan ɗan li'ani bai gadon baban shi yana gadon mi mamashi da wannan ne waɗansu malamai suka ce to kenan waɗanda sun ka ce shege yana da gado in ɗan li'ani ma da adda aure uba ne ya kore shi bai gade shi ba to ina ga ɗan zina a ce yana gado koko kaga ai ɗan li'ani shi fi cancanta shi gado tun da shi akwai aure akwai shubaha ma dalla taw sai abu na ƙarshe malamai suke cewa hadisai an gane ko hadisi ahad mun san hadisi ahad aiko wanda wani lokaci ahad tana yi wa cikin hadisi ahad a samu kuskure riwaya ce ta mutum guda ko amma kuma shari'a ta ce hadisi ahad in dai ingantacce na ayi aiki da shi ko ba karan bane kuskuren shari'a ta yarda da ayi aiki da ahadisi ahad kuma tana yiwa a samu kuskure cikin shi tunda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ko ba karan bane to in fasiki ne zo labari to in kun mutun ne guda wanda yake ba fasiki ba kina a karbi labarin shi muna gane ba kina shari'a ta da wannan wanda ga cewa ba a karba hadisi ahad cikin aqida sai da cikin gumce-gumce wanda magana ta so ba gaskiya bace ko cikin aqida ne ana karba wannan ita ce aqida ta ahlus sunna mun ga wannan da kyau to sai malamai suke cewa to ai yana yiwa su kuskure sai an kace a'a shari'a tana hankalta ma al-aghlabiyya ne kuskuren rawi cikin riwaya tai hadisin ahad tana yiwa cikin wata riwaya sai a gane kuskure na yi ko ba ga nan bane abu na biyu dan qur'ani sai ce to ka kaje wai an ci wai akwai kuskure wai kun riga haka a ce ai aiki da shi shari'a ina ta taba cewa hakan ga a'a saurara ka shi akwai abubuwan da ko da akwai kuskure cikin su Allah zai iya bayyana kuskuren daga baya ko ko Allah ya bari sai an zo kiyama sai dan Qur'ani ya ce a ina an ka samu wannan ko ba karan bane sai a ce alqur'anin ce nan da Allah ya ce ayi li'ani ba an ce miji shi rantsuwa ba hudu shi cike da tabiyar mutum na ce mata ta yi zina sai rantsuwa hudu ya cike da tabiyar yana nuna shi mai mini mai gaskiya ne ita ko ta yi rantsuwa hudu ƙarya shi kai kuma ta cikin ta biyar makaryaci na yana nuna ita mimi ce to mai gaskiya biyu suna haɗuwa shi ya samu zuciyar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya san cikin ku akwai makaryaci amma da yake akwai shari'a kiyama sai Allah ce to abin ya azuta kaga Qur'ani bi ya tabbatar da cewa cikin su wanda zai ma hadisi ya gaskata kowa amma cikin su kuma tana yi akwai mai kuskure dan haka ko a alqur'ananci akwai irin wannan kai dan Qur'ani dura mun gari ko to madalla sai mu je zuwa aya eh ta gaba wannan kista tana da tsawo duk da yake zamu dan doko wuraren da suke da alaka ne da wato abin nan توجيه القراءات إن الله تي إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم ودن سنك زود إفك حادثة الإفك ود أنك ذرجما تم من الله صلى الله عليه وسلم تايزنا أبنا عائشة رضي الله عنها وأن أمهات المؤمنين أجمعين وأن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن كذبت شرع الإتقان في علوم القرآن إن الذين تكن وجند الأسماء المبهمة في القرآن كذبا ذاك يكاو سوايا أكيد فيه to alladina ja'u bil ifki wanda sun ka zo da ifki ma'ana kiran ƙarya Allah ce usbatun minkum wata jama'a ce daga cikin ku la tahsabuhu sharran lakum kuma kadan bari ga ku sa tsammanin sharri ne gare ku Imam Ibn Amir ad-Dimashqi da Imam Asim al-Kufi da Hamza al-Kufi da Abu Ja'far al-Madani sun karanta la tahsabuhu sauran kuma sun karanta la tahsibuhu an gane ko yawa la tahsibuhu sharran lakum ga kusa tsammanin sharri ne gare ku bal huwa khairun lakum alkhairi ne gare ku so abdullahi ibn ubay ibn salul da ba suna jiran irin wannan dama ta samu li kulli imrin minhum maktasaba min al-ism min al-ithm du kowanne daga cikin su Allah ce yana da abin da ya aikata na zunubi wallazi tawalla kibrahu minhum tawalla kibrahu ma'ana wanda ya jibinci zunubin mai girma ina fata an fahimce ni a yawwa imamu yakubu ya karanta wallazi tawalla kuberahu kuberahu ya yi makafin bamma wanda ya jibinci wato zunubin mai girma duk dai ma'anar guda ce Allah ce lahu azabun azim yana da azaba mai girma kaga wannan mu'jiza ta alqur'ani ce qur'ani ya nuna yana da azaba mai girma ba zai tuba ba kuma haka ya mutu bai tuba ba kaga da yana da yana da ikon kare ta qur'ani da zai ce ya musulunta ko ya musulunta inda qur'ani ba gaskiya ba to almuhimmu dai wannan tana nuna hadisatul ifk wadda ta nuna munafikai sun yada kuma kadiba cikin sahih al-bukhari da sahih muslim akwai hadisi sai dai in shi a sai sun a'a ba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba ai mariya ce ake nufi kenan waɗanda ayoyin suna so su nuna ba akan Aisha sun kasabka ba kenan ita kissa Aisha tana can daban wanga kissa ta mariya ce ita ce Allah ya kare abinda suke nufi kenan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare mariya ba ya kare Aisha bane kaga sai su tabbatar da wancan kissoshi nasu Allah kai mu tsari da wanda mummuna akida an gane ko yawwa to abinda ya kamata mu gane karkashin wannan kuma wani lokaci suna iya cewa ba Aisha bace sai su ce a'a Aisha ce da Allah kari wani lokaci amma taqiyya ce don su kari ka a gane aqida suna shi yasa lokacin sai su ce ai Aisha ce Allah kari kaga in sun ci haka dan ba gane su in shi a wani dan mu yi hattara Allah ce laula iz sami'tumuhu lokacin mi yasa lokacin da kuka ji wannan magana an gane ko zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai bu su yi zaton alkhairi ba ga kawunan su almu'minuna mazaje mu'minai da suka ji wannan magana wal mu'minatu da mu'minai mata bi anfusihim ga kawunan su khairan alkhairi ma'ana in ka ji magana ta shahi mu'mini dan uwarka to kai musu zaton alkhairi kamar kanka da kai masu tu shine ce zanna almu'minuna bi anfusihim ai bi anfusihim bi ikhwanihim wa qalu sun ka ce haza ifkum mubin yasa ba su ce wannan ba ƙarya ce bayyananna laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa basu je da shaidu guda hudu ba kaga shi waccan shimfida ce na cewa wanda ya wani mudal muhsanat sun lam ya'tu bi arba'ati shuhada fa idan lam ya'tu bi shuhada'i to tunda basu zo da shaidu guda hudu ba fa ulaika inda Allah humul kadibuna wadannan su ne makaryata kaga Allah ya karyata su duk wanda ya gaskata su kuma ya karyata Allah ya zan kafiri Allah kai mu da tsari walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan da falala Allah da rahmar shi akan ku ba fi dunya wal akhirah a duniya da lahira lamastakum fima afattum fihi adabun azim da Allah ya kama ku a cikin abinda afattum kun ka fada cikin shi an gane ku na magana fihi a cikin shi adabun azim Allah da ya kama ku da azaba mai girma Allah ke mun tsayi iz talaqawnahu bi alsinatikum imam al-bazdi yana karantawa wato bi tashdid ta'i an gane ko ittala qawluhu bi alsinati yayi mai da zalun ta'un ya mi ya yi idghamin ta ya mai da ta'un ya yi idghamin ta ittala qawluhu bi alsinatikum lokacin da kuke jujjuya wannan magana kenan da harsunanku kuna jujjuya harsunanku kuna faɗin wannan magana Allah ce wata quluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna faɗin abinda ba ku da ilimi akan shi bi afwahikum da ba magana in babu hujja sai Allah ya danganta ta zuwa ga baki wa tahsabunahu hayyinan ina fata an fahimta kuna zaton shi abu ne wanda yake mai sauki an gane ko yawwa to idan muka duba akwai masu karantawa wa tahtabunahu kenan imam asim da imam ibn amir da hamza da abu ja'far wa tahtabunahu sauran kuma suna karanta wa tahsibunahu an gane ko su ne imam nafi' da ibn kathir da abu amr ibn al-ala da imam al-kisai da imam yaqub da khalaf suna karanta wa tahsibunahu hayyinan kuna zaton abu ne mai sauki wa huwa inda Allah azim abu ne mai girma a wajen Allah laula in sami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji shi qultum baku ce baku ce ba ma yakunu lana an natakallama bi hada bai dace gare mu ba ko mu yi magana da wannan subhanaka hada buhtanun azim sarki ya tabbatar maka ya Allah wannan ƙarya ne mai girma kina ana son labari ka zamanto mutum mai hankali ga da kaji magana ka sai ka kwashe ta an gane ko kadiba wajen istana qawluhu bi asratikum wa taqulu bi afwahikum ma laysa lahum bi ilm القراءات وأثرها في التفسير والأحكام الصفحة الذي شدد شابي التي يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله الله شنا مك وأذي أن تعودوا لمثله أي أن لا تعودوا لمثله dan kar ku dawo zuwa ga wannan abadan har abada in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyi wallahu alimun hakim Allah alimun masani na hakimin gwadila innal ladina yuhibbuna lalle waɗanda suke so an tashi alfahishatu alfasha ta yadu fil ladina amanu a cikin waɗanda sun kai imani an gane ko Allah ce to lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yana da sani ko kuma ba ku da sani in an ka ce babban mutum ya aikata wani abu in bai aikatawa ni ake so saboda son aka yi a ce duk kowa ma yana aikatawa shi kenan sai fasa kasu samu abin da suke so shi yasa kullum makaruhin mallami ya yi haramta dubu ta jahili girma saboda an kace mallami ya aikata makaruhi kamar an ba mutane dama su aikata abin da suka so an gane ko ko da ƙarya ta ko ake yi Allah kai muna tsari walaula fadlullahi alaikum in ba da farla Allah gare ku ba wa rahmatuhu da rahama Allah wa anna Allah raufun rahim ko ba haka nan bane wa anna Allah raufur rahim imam abu amr ibn al'ala al-basri da shu'ba rawi na asim da hamza al-kufi da kisa'i al-kufi da yaqub al-hadrami al-basri da khalaf al-kufi sun karanta ra'ufur rahim sun shafe wawu wadansu malamai suka ce akwai wazin na fa'ul mithlu nadus an gane ko wasu suka ce a ra'ufun li an ka shafe ma wawu Allah dai ra'ufun mai tausayi na rahimun mai jinkai sai kai hattara irin wannan aya akwai ta a aya ta goma a cikin wannan sura walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha tawwabun hakim nan ko aya ta 20 walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha raufur rahim sannan kuma can gaba zai fada walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada a aya ta 21 don ka rike eh na farko tawwabun hakim na biyu raufur rahim na uku ma zaka minkum min ahadin abada Allah ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani an gane ko la tattabi'u khutuwati shaytan gakkubi hanyoyin shaytan asalin khutuwa shine taki taki taki zambiya zambiya to in ba dan da zambiya zambiya da taki ba ai ba a samu hanya yau da gobe yau da gobe har ta dan hanya khutuwat imam hafs wanda rawi ne na asim da kuma imamul kisai da imamu ibnu amir da kuma imamu kumbul rawi na ibnu kasir da imamu abu ja'far almadani da imamu yaqubu sun karanta khutuwati shaitan malam misbahu sun yi maqa'un damma khutu khutuwati shaitan sauran sun sun yi maqa'un sukuni khutuwati shaitan khutu sai kai kalkala da imamu nafi almadani da imamu albazdi rawi na ibnu kasir da abu amr ibn al-ala al-basri da shu'ba wanda yake rawi ne na asim da kuma hamza da kuma khalaf sun karanta khoto khotowati shaytan duk da kakubi hanyoyin shi da ake nufi amma asali kakku bi taki taki na shedan saboda shedan ba zai batar da kai ba lokaci guda sai ya ce maka ai ibadan nan ta yi yawa dan rage in sha na mutum gayi sai ce a dan sha abin nan haram ai in kana aikata makaruhi sai ce maka a dan haram din ma in dai guda ne ka aikata babu matsala haka kai inda kana aikata mai yawa in kuma kana ibada da nafila bai ce maka bar ibada sai ce nafilan nan haba ta yi yawa dan rage kana rage nafila sai ce dan rage haka kai yanzu baka yin nafila sai ce to farillan nan ma ai ba duka na bane Allah gafurur rahimun nan haka kai inda ba baka ibada to haka masu kuɗi suke haka masu mulki suke idan suka gane malami yana da kamewa ko wani mutum yana da kamewa yana son a yi aiki da gaskiya ko turawa ha shi kenan sai a barka a samu a gaida za a yi a rinka baka kuɗin sadaka masu tsoka ana baka kuɗin sadaka har a rinka cewa mallan a rinka zuwa taro mana haka fara zuwa taro a samu a sai maka dan gida in an ka sai maka dan gida a samu a sai maka yan mota ana nan in akwai wurin aiki sai a baka wurin aiki a samu maka salari mai tsada sai an tabbatar da kage duda kana da mata guda kayi biyu kayi ta uku kayi ta hudu nauyi ya zo ma sai a zo maka da abubuwan da ba na gaskiya ba in ka ce ba ka yadda ba sai a ce to za a yanki to yaran shedan na dama khutuwatu shedan na akwai shedanin jinni akwai shedanin insi Allah kai mu da tsari wa man yattabi khutuwati shaytani ko khutuwati shaytani duk wanda ya bi hanyoyin shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shi yana umurni ne da alfasha da abun da yake mummuna Allah ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba da rahama Allah falala Allah da rahama saba a gare ku ma zaka minkum min ahadin abada babu ɗaya daga cikin ku wanda zai tsarkaka Allah ka tsarkake mu walakin Allah yuzakki man yasha Allah yana tsarkake wanda ya so wallahu sami'un alim Allah sami'un an gane ko mai jina alimin kuma Allah subhanahu wataala masani na to sai Allah subhanahu wataala ce wala ya'tali ulul fadli minkum an gane ko yawwa in kana son taujihin wannan qira'a ka diba cikin al-qira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 182 wala ya'tali kada su yi rantsuwa daga itala ne an gane ko ala ya'li kenan sai a ce itala ya yi rantsuwa ba wancan i'tala ba da ainun ya daukaka wanga da alhamza ne imamu abu ja'far al-madri ya karanta wala ya ta'alla kasu yi rantsuwa an gane ko daga ta'alla ya ta'alla shi ko wancan ya tali kenan daga itala ya tali da alhamza duk da yana nufin kasu rantsuwa can ko ya dauki dukkan su rashin rantsuwa ko ko a'a ya tali kasu rantsuwa karaba wala ya ta'alla kashi ma rantsuwa babba ulul fadli minkum ma abuta falala daga cikin ku an ce wannan aya ta sauka ne akan sidda abubakar radiyallahu an wanda ɗaya daga cikin waɗanda sun kai zargin aisha ta yi zina misbah bin usasa dan uwansa ne kuma abubakar yana taimaka mai kuma sai shiga cikin waɗanda sun kai wannan sai abubakar ya ce to ba zai sake taimaka mishi ba to sai Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum ko wala ya ta'alla kira'atu Abu Ja'far ulul fadli minkum ma abuta falala daga cikin ku wasta'a da yalwa da arzikin kiran gasu rantsuwa an yi utu ulil qurba kina an yi utu kina Allah yi utu soyayyan tsuwa cewa ba za su ba ma abuta kusanci ba wal masakina da miskinai wal muhajirina da kuma mi wanda sun kai hijira fi sabilillahi don su daukar da kalmar Allah kasu yi rantsa ba za su yi alkhairi ba wani lokaci ka san mutum bai son ka amma zaka mai don Allah saboda ba shi kake jira sakamakon shi ba na Allah kake jira an ce sayyidina Abubakar aka ce kai abin nan wannan kuma da wannan malamai suka ce da Allah ya ce wal muhajirina shi misbah bin usasa yana daga cikin waɗanda sun ka zargi Aisha kuma ya yi hijira daga Makka zuwa Madina tare da cewa kuskure yayi yana nuna kenan wannan zunubin nashi an gane ko bai zube ladar shi ta hijira ba dan inda ya zube da Allah bai cewa wal muhajirina wal yafu wal yasfahu an kace su su kauda kai wal yasfahu wal yafu su yafi wal yasfahu su kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba ku son Allah ya gafarta muku an kace da Abu Bakar wannan aya yace bala ina so Allah ya gafarta mishi sai kuma yana taimaka mishi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sai Allah ce innal ladina yarmuna al muhsanati mun fada imamu kisa'i yana karanta waɗannan wurin muhsinat waɗanda suke zargin kamammu al-muhsinat ahsanna anfusahunna sun kame kansu al-muhsanat waɗanda an kame su al-ma'ana Allah ya yi musu gamda katar sun kame kawunan su ko kuma Allah ya sanya su a wurin da an kai musu tarbiyya gida na gari sun sun zama to kamammu al-ghafilati waɗanda suke marafkana musamman abin da ake zance ba al-mu'minati kuma mu'minai lu'inu fi dunya wal akhirah an tsire musu a duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba wadda take mai girma da wannan ne wadansu malamai suka ce kenan wanda ya tuhumci matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zina ya ce sun yi zina bai da rabu ranar tashin alkiyama sun ka ce gashi na Allah ya ce san saboda waccan wallazi na yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhara sai ka ce mi fajliduhum 80 jalda kaga waɗanda ba ma san manzo Allah sai an ka ce bulala 80 amma da an ka ce innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati sun ka ce nan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine musu duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma ba zan bayyana bulala bace tunda yana da wahala mutumin da bude mana kayan shi wannan kofa ya tuba shi yasa ibnu abbas ya ce su sun kare an kare da su amma da yawa daga cikin malamai sun ce wannan taqlidi in mutum na da rabo Allah na yi mishi katariya ya dawo dan yan shi'a da dama sun tuba in gaskiya ta bayyana gare su waɗanda ba son rai ne suke bi ba an gane ko tawo sai Allah ce to mi walahum azabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta yawma yashhadu alaihim alsinatuhum saboda alsina jam'i ne jam'i kuma na lisan jam'u taksir shi ko jam'u taksir yuzakkar wa yu'annas qalat rusuluhum inja Allah kaga an kawo ta'un qalat rusuluhum tare da cewa manzanni ai ba mata bane sannan kuma wa qala niswatun fil madinati ba a kawo ta'un ba ga alhali ko zancan mata ake yi ba ce qalat niswatun ba yau mata shahadu alaihim ranar da za ta yi shaida a kansu ko yau mai shahadu alaihim kuma ranar da za ta yi shaida a kansu zai shaida a kansu alsinatuhum halsunansu wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafuwansu bima kanu ya amalu daga sun ka aikata kaga in kana mummuna aiki ka aikata kari yau mai idin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq ranar da Allah zai cika musu dinahum sakamako shine dinanan sakamakon abinda sun ka aikata dinahum alhaq sakamakon su na gaskiya wa ya'lamuna anna Allah wal haqqul mubin za su Allah shine al haqqu gaskiya al mubin kuma Allah shine al mubin wato a zahiri ba a ce Allah a zahiri shi ke dalilan da suke nuna akwai Allah sune zahiri ko kuma al mubin Allah shine mai bayyana da gaskiya sai da mun tumu ta'addina muna gane ko shi yasa wani malami a cikin majallatul kuwait majallatul shari'a ta kuwait na manci adadin ina garin yayi al ashhadu yawmal qiyamah basu da ranar tashin al qiyamah kaga gaban ka za su yi maka shaida bayan kai ƙarya sannan kuma mala'iku za su yi maka shaida sannan kuma annabawa za su yi shaida ƙarshe dai shaida ta ƙarshe kuma ta Allah ce waka fa billahi shahida malam isbahu to aya ta ƙarshe wadda zamu dauka Allah ce al khabithatu lil khabithina malam isbahu al khabithatu munanan mata lil khabithina sun dace ne ga ni munanan maza to kaga ko da an ka tsaya ba sai an ƙara ba amma sai Allah ce wal khabithuna lil khabithati dan ayi ta'kidi su ko munanan maza sun dace ne da munanan mata wa tayyibatu mata nagari li tayyibina sun dace da maza nagari wa tayyibuna maza nagari li tayyibati sun dace da maza maza nagari sun dace da mata nagari shikenan ko da gudan an ka kawo amma saboda a ƙara ƙarfafa ma'anar sai an ka kawo din duka kowane an ka sarraha mafhumikin shi sai Allah ya ce tunda alkhabithatu lil khabithina mafhumin shi wal khabithuna lil khabithat amma shi an ka kashi mantuq lit ta'kid wat tayyibatu lit tayyibina ayya isa ba sai an ce wat tayyibuna lit tayyibati ba mafhumin shi amma sai an kashi lit ta'kid Allah ce to ulaika mubarrauna mimma yaqulun wadannan an barranta su da abinda wadancan makiyan Allah suke faɗa lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman wa rizqun da arziki karim na mutumci Allah ya sanya mu daga cikin su wannan yake nuna cewa ashe mata ta gari ta dace da miji na gari mun gane ko kenan nan raddi na ga kafirai ya za a yi a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine khairu khalqillahi ajma'in kuma Allah ya zaba mishi mata waɗanda ba na gari ba a ce mata shi ta yi zina ƙarya da sai dai su su yi zina da su da matan su gashi nan suna mutu'a suna cewa kuma matan manzo Allah sun yi zina a gani kiran karshe abin ya koma kansu shi yasa wani malami yake cewa su ɗan shi'a haddin wanda ya mace kazafi ba an ce ana mai bulala 80 ba to ƴaƴan shi'a da yawa sun gamu da iko da zama kama su mai musu haddi ko to sai Allah ya musu haddi da kanshi ya bar su su ranar Karbala suka ɗauka yuka suna buga makansu kuma su yi makansu haddi da kansu tun da nan duniya Allah kai muna tsayi da wannan muna akida sannan abu na karshe a wannan alkhabith alkhabithatu lil khabithina wa abin nan alkhabithatu lil khabithina na ana nahim fil ghalib a galibin lokuta dan annabi Allah mana ya dacewa da mutum da ba ta gare ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين المثال ne Allah ya buga ba wai haka ne abin yake ba sannan kuma kada yaka iske mutun nagari ya aure mace da ba ta gari ba shi ba wanda ana samu shi amma dai da wuya mace ta gari ta zama tare da mutun nagari sai ta yi bala'i ta rabu da shi ta aure irin nata shi ba da wuya namiji nagari ya so mace da ba ta gari ba sai ka iske an ma an aura mutum mace ta gari in ba na gari na ba sai ya bi duk hanyoyin da zai shi rabu da ita ya taɓa ta ta sai shi aure waccan yar duniya sai su haɗu dama ɗan duniya na ya aure yar duniya sun haɗu a duniya sai a ci duniya mun gane ko yawwa to wannan sai zama to fil galibi amma dai da ganin mace ta gari to ta dace da mutum na gari ita ko yar duniya ta dace da dan duniya wannan shine galibin rayuwa don mutum na gari in ya aure mutum da ba ta gari ba ko da sun rayu tare to sai an ci wuya haka mace ta gari in ta aure mutumin banza ko da an rayu tare rayuwa sai an sha wahala eh Allah kai mana mai kyau eh eh in zama ya daɗi halin su a guda to amma duk da haka kuma haushe yana da wani karin magana ya ce wayo biyu ba su zama wuri guda wayo biyu ba su zama wuri guda girma biyu ba su zama wuri guda wayo biyu ba su hida buddari a rarraba kasan wannan karin magana kasan buddari buddari wata dabba ce mai yawan tusa da an kama shi sai shi ta tusa to sai malama shi ce wayo biyu ba su hida buddari don babu mai kai hannu ne sai inda ake fesa wancan iskan na bala'i to wato wayo biyu ba su zama wuri guda in kaga abokai sun zama na wuri guda to ana ma wani wayo na shi na hankuli hakan ga girma biyu ba su zama wuri guda da oga da oga ba su zama wuri guda sai dai oga da yaron shi an gane ko tun da girma biyu wanga na da jin girma wanga na jin girma to wa zai wani biyayya bai in ka ga aure ya tafi to ba ta ga miji biyayya ba sai ko ka fahimci gaba wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh